أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu riman na ba su shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjidi sabilul huda gawan katare da magaram inda nake gabatar da littafi na muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yau muna sudu nawa ga kuna da nawa ga muharram ya mutu kenan ko 29 ga watan muharram shekara ta 1446 muna cikin da kitabul kitabul miras ko a kitabul miras muna ina muna mirasul ajaddu gadan kaka tun daga shine babu na nawa shine babu na na na bakwai to gadan kaka na bakwai a wana kaka na gado ko bai gado yana gado ko to a ina ne a wani hala da wata hala yake gado zai ke gada mun san dai inda kaka yake gado sai inda bawa sai inda eh annal jadda aba abla ya rusu ma al abdin inda baba kaka bai gado ko amma dai kuma ha wa yake mai asibi wa yake ture kaka ya hana kaka gado ya baba ki hana kaka gado kenan da uba kaka bai gado to me ya fara din kaka halaye nawa gare halaye nawa to wadi na warko eh wa huwa yafarid lahu ma alwalad zakari wa ma alibn ibn zakar as-sudus farida halaye na warko ana ba kaka sudusi inda yake tare da ɗa ko ɗan ɗa kuma halaye na biyu ha halaye wajen guda hudu ne ko biyar shi dai a ƙarshen a takaicen takaitawa shi dai kaka duk gadon da za a bashi bai kai ƙasa da sulfi da kwai halayen da zai gamu da ɗiya da kwai halayen da zai gamu da ‘yan uwa duk mun yi wannan mun yi wajen halaye guda hudu a inda muke wanda mun yi shi wancan satin masaloli guda biyu ne da akadariya da mu'ada ita matsalar akadariya mai ta wancan satin ko sai mu sake ta a sake ta akadariya a sake ta matsalatul akadariya ko muka ce matsalatul akadariya ana ce mata akadariya da an naha akadarata ala zaidu ko kuma wasu ce da an naha waƙa fi imra'atun min bani akadar ko dan ta batawa kamar sayidina zaidu lissafin gadon shi da wannan yadda ya bada yadda za a yi kuma sai su juya dalilin wannan matsalar da ta zo ko kuma su ce a'a ta abu ne a wata mace wadda ta bani akadar ita ce wadda ta mutum waƙi matsalar ta abu kanta wata mace ce ta bani akadar wasu kuma su ce zamanin sarki abdulmalik bin marwan wani malami mai suna akadar shine ya raba gadon bai daidai ba dan bai ba hanyar zaidin sai aka ɗauki matsalar daga na ake ce mata matsalatul akadar ita dai matsalar akadariya ake ce mata matsalatul mu ci gaba ko a sake ta masalatul masalatul masalatul abdaniya da kafu a yi cewa illa fi faridatun nan ne kaɗai ba a yi ba wanda ya zana mako? sai cewa wa tilkal farida ita wannan farida rabon gadon wanda kaka za a juya mai biya samu basu da sunan koko biya yi kaza biya yi kaza ba sai ce ma imra'atun tuwafiyar kenan wani matsala ce irin su faɗo kamar wanda ba a cika samun su ba kenan ita ce ake ce mata akadariya yani imra akadariya take kwara wa tilkal farida jeka ita wannan farida rabon gado wanda ake ce mai akadariya mace ce ta mutu imra'atun ko da ta wacce sai ta bar mijinta ta bar uwarta ta bar a kuma وشدها kuma ta bar kakarsa kakanta kenan mace da ta mutu ta barwa ta bar miji ta bar uwa ta bar ɗan uwa shakikiya ta bar kaka to wa zai rawa kenan nan ba ita mace wannan batta da ɗa batta batta batta duka ne makusantar ta babu kawai da ta mutu makusantar ta an ta bar mijinta batta da ɗa ba ɗa na ciki ta bar uwarta ta bar ɗan uwarta shaƙiƙiya ba sauran ƴan uwa maza ɗan uwarta shaƙiƙiya ta bari ɗaya kuma sai ta bar kakanta ko babu kakanta ba haka ta mutu bari to ya za a raba musu yanzu kaga wannan kun ba raban gadon zaidu ba zalli in mazhabar hanafiya zan bi inda inda su hannafiya sun doki matsalar sayidina abubakar ko da aisha da suwa da suwa inda kaka yana tsaya matsayin uba kenan kaka in yazo yana wa uba hajjabi kenan kun muka zo a waccan mazhabai nan wata shigiga ba zancen ta eh kenan nan zai daɗin raba ma in wacce mazhaba muka bai a zauce a washe sai a washe ne kuwa a washe zuru ko ce ni gaba da ba wa kaka ba shi abin da ya tura su su ko amma da a wata mata ba mu kuma da zahiriya da da hanafiya wanda shine fatawai abubakar siddiq fatawa aisha fatawai da sauransu eh kuma ka bin hanafiya zahiriya kuma shine fatawai abubakar da aisha da sauran haka za a rabata zahirin barwan musa ku fatawai zaidu wadda ita ce kuma jamhur suka ji a kanta kuma ita ce wadda ana imamu na malik ya hau kanta ko ita ce amalin ahalin madina to mu je ga akidariya ita mace ta mutu sabarwa sabarwa sabarwa sabarwa to to mu je haka amma da zai sama sama saboda aka ce a yi tasiri matsalar sai mu dafi lokaci sama sama kawai don mu dora ba kuma ka zuwa haka sai ka ce namiji amurki matsala a kan ce ana shidda an da ke asalin matsala ta sita yana miji bi za a bashi nawa uwa bi za a bashi sulisi nawa دين قوت شقيقة قوت شقيقة بضاعة كاكا بضاعة ده نوع قوت شقيقة اتنا ضاعة ده أبدا ضاعة نسمي بو نوع نوع سكتة سلسة بو تو سيطة شنو نوع kenan kaga asalin mas'ala in ya sauya kuma kai ta shida mu mun samu nawa tara to yadda su suke malaman mirasi kenan sai su ta sahihin mas'ala kenan aka ta sahihin mas'ala sai a mai da ta kuma kan nawa mas'ala ta kuma kenan kan nawa ole da shida tun da ka ɗirka da uku da biyu nawa da biyar da uku ga ɗaya to matsala ta koma kenan tara to kuma ta koma tara ai shi ba da hudu ba tun da ai shi imam malik ya ce sai a gama rabon uwa da kaka rabon uwa da kaka ke nan nawa ne zai tashi kudi zai tashi kenan su wanda su biyu na rabon su kudi zai tashi tun da ai ya ce sai a gama rabar rabar rabar kaka da muba hankali rabar kaka da uwa sai abu siyaya sai abu sili zakar musulun hazi hussein gare sai a ba namiji biyu a ba mace guda to a haka aikata aibata rabuwa a yi namiji ya ɗauki ɗaya far mace da ɗauki far guda wani bata rabuwa to ya za a yi kenan sai a aure matsala a ƙara ta sayi ta kenan sai ku ɗauki nas ɗin nan sai a yi kwatuwa a nuka nas misali cikin uku no zai ba da Ah, zai ba kai matsala da sai mun kai matsala da ko kenan nan nan makara uku to in yadda suke yan sama sama da yadda yan mirasa suke raba kenan tun da bai kwatuwa da sai mu zo nan sai mu da mun kowa sai mu yi shi adadin mu ninka yadda na suka linka kenan nan mu ba miji nawa uku kenan mu yi uku kwatuwa nawa eh sai mu ba miji kenan nawa tara nan muka yi shi kwatuwa nawa sai a ba shi miji nan kuma su biyu da za a ba su katko to da za a ba su katke da su biyu sun tashi nawa dus yawo nawa da satewa to wajen rabin yadda kowa da kyaka amma dai an zo wannan shi ɗan kwanta ba ta nawa sai a ba ta shi sai a ba shi ta gara da zuwa to shi ka iya ce
وللزوج نصف wani zauci نصف miji sai a ba shi rabi
وللأم ثلث uwa a ba ta sulusi ɗaya cikin uku وللجد ثلث shi kaka a ba shi ɗaya cikin uku ɗaya cikin shidda
وللأخت للأم والأب نصف ‘yar uwa shakikiya sai a ba ta rabi an ba kuwa sai ya ce ثم يشمر ثلث الجد ونصف الأخت sai a gama sudusi na kaka da kuma nisfi na ‘yar uwa
ويقسم الثلاث sai a raba shi gida uku للذكر مثل حظ الأنثيين sai a yi zakar da misali hazir usaini a ba kaka rabo biyu a ba ita ‘yar uwa rabo ɗaya ويكون ويكون للجد ثلثان sai ya kasance kaka na da rabo biyu
وللأخت ثلثه ‘yar uwa kuma ta ba ta rabo ɗaya amma dai sai da aka gama nasu aka yi gidi zai faru ruwa ta hudu to wadda ita ce matsalar akadariya ita ce mata kamar irin rabu ne a na gado wanda ke faɗawa ya rikita wanda kamar ɗaiɗe ne ai da kawai kawo da take rabuwa ta bada wahala matsala ne akadariya kaga ya haka ta hutu kenan matsalai ka maida ta 27 ganin kowa ka ba shi nan kenan yadda inda ka zo nan raban kaka raban kaka da yal'uwa gama shi ake sai a raba gida uku kaka ya ɗauki biyu ita yal'uwa ta ɗauki ɗaya amma dai nan wannan waraban inda mace ce ta mutu tuwabiyat imra'atun mace ce ta mutu batta da ɗa batta da wani jika ‘yan uwanta na kusa masu gadanta kawai mijinta ne da uwarta da ‘yan uwarta shaƙiƙiya ɗaya nan tarbi mai ɗaya babu sauran su duk babu sai kuma kaka sai kakanta su kaɗai ne wanda su ci gadanta kenan shi ne wani akadariya sai a yi raman haka kaka na wajen uba shi wancan muna zuwa gurin shi ba mu zuba kaka wancan kaka na wajen uba kenan sai a raba haka kenan ita ce wani matsala al'akdariya sai ta gaba wani kuma ita kuma ana ce mata matsala mu'ada ita kuma mu'ada kamar za a zo 'yan uwan na wajen uba su zo su gamu da 'yan uwa na wajen uwa ɗin uba ɗaya sai su taya su lissahi su musu tunkuso sai su samu rabon gadon da yawa amma din an zo wajen rabon busu ba su shi ma wannan zaidi bin sabit ya zo da ita shi ne ha ibn abbas yake ce mai ina ka samu wanda ya ce na samu ta ne da ra'ayi na tun da ba nasi kamar yadda kai mataran kana ka ra'ayinka inda ba nasi sai dai duka ra'ayin sahabi hujja ne shi ne ya ce je ka kala haya قال مالك imamu na maliki dan anas rahmatullahi alaihi ya ce وميراث الإخوة للأب gadon yan uwa waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya
مع الجد ya ce ma wa miratul ihwa gadon yan uwa wanda ake mi mubilitahi gadon yan uwa wanda ake je ka مع الجد inda suka gamu da kaka kenan nan yan uwa ne wanda uba ɗaya suke da mamacin kuma gawa ga kaka kenan babu yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya sai yan uwa wanda ake uba ɗaya kuma ga kaka shine cewa wa mirasil ihwati lil abbi gadan yan uwa waɗanda ake uba ɗaya ma a jaddi idan suka gamu da kaka jika إذا إذا لم يكن معهم إخوة للأب idan ya kasance su wani 'yan uwan 'yan uba babu tare da su ɗan uwa waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya shine idza lam yakun ma'ahum ihwa lil abi wal ummi idan ya kasance babu ɗan uwa wanda ake uba ɗaya uwa ɗaya to وأمه ya miji nan فميراث الإخوة للأب والأم to shi ma yana ɗaukan matsayin gadon ɗan uwa waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya jika سواء daidai wa daida zakarukum ka zakarihim mazansu kaman mazansu وأنثاهم ka unsahum كأنثاهم matansu ma kaman matansu ya baki nan me yake ne kamar ai muka ce su ƴan uwa shakikai suna turewa ƴan uwa shakikai suna ture sai mura ɗauku ba ba ƴan uwa shakikai suna ture ƴan uwa wanda ake uba ɗaya ko inda ƴan uwa shakikai wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya suna nan sai sun ture wanda ake uba ɗaya to shi ne sai ce nan wa miratul ihwa lil abi ma ajaddi inda ya kasance shi mamacin da ya mutu babu ƴan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya duka babu duka ƴan uwan shi uba ɗaya ne kenan shi ne ce ma imam maliki su wannan yan uwa wanda suke uba daya suna ɗaukan matsayin yan uwa uwa ɗaya uba daya duk abin da ka sani a can baya an gaya ma an ce yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ga yadda za a basu kenan in babu su yan uba suna ɗaukan matsayin su mun gane eh shi ne cewa mirasul ihwa lil abi gada yan uwa na uba ma a jadda tare da wa kaka izalame kuma ahum ihwa lil abi wal ummi inda ya kasance babu ga kakan na yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya kan mirasul ihwa lil abi wal ummi to gadan na yan uba na zai kasance yanda matsayin shi matsayin uwa ɗaya uba ɗaya yake sawa'un daidai wa daida zakarahum ka zakarahum mazan su kamar mazan su wa unsahum ka unsahum matan su kamar matan su an gane sai ce فإذا اجتمع الإخوة للأب to ga mas'alar nan ita ce wannan mu- mu- mu'ada zamu zana ta sai ce jika فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب idan mamacin ya bar 'yan uwan shi shine fa idan shi tama ihwa lil abi idan mamaci ya bar 'yan uwan shi na uba da uwa kenan shakikai ko wa ihwa lil abi kuma ga 'yan uwa waɗanda suke 'yan uba kenan ya mutu babu duk wanda zai hana 'yan uwa gado ba da ba kaza wanda suke hana 'yan uwa gado ai can ba mishi ko da kai ai wanda in suna na 'yan uwa ba zancen su to duk babu su da ya mutu gana sai aka sami 'yan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya kuma aka sami 'yan uwan shi uba ɗaya su da 'yan uwa na wajen uwa ɗaya ba zancen su ya za a nan
فإن الإخوة للأب sai ce to a nan an samuwa da ya mutu an samuwa mu je
والأم an samu shakikai an sami li'abbai to je ka فإن الإخوة للأب to ‘yan uwa waɗanda suke uba ɗaya wal ummi suke uwa ɗaya kenan shine fa inna ihwata lil abi wal ummi ‘yan uwan shi waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi mamacin je ka يعادون جد الإخوة yu'aduna jadda zasu wa kaka lissafi bi ihwatihim li abihim ga ‘yan uwansu waɗanda suke uba ɗaya je ka فيمنعونه منهم sai su hana shi kakan yawan gado shine fa yamna'unahu bihim sai su hana shi kakan bihim da su ƴan uban kasaratul mirasi yawan gado
بعددهم لا يعادون ya tsana bi adadihim saboda yawan su ko ga mun ga nan yanzu nan shi ga nan wani ne zamsa sai muslim muslim ne ga dayar su da muslim ya rasu ya babu da ba jika ta hanyar da namiji ba duk wani wanda zai ba uba kenan wanda su ne za su hana yan uwa gado to duk wani wanda su hana yan uwa gado babu su amma dai da kwai yan uwan shi shakikai da kwai yan uwan shi li'afai su suka zo kuma da kwai wa kaka su ne masu gado an to sai anan zai dai mas'alar ta zai ta mu'ada sai ce su wannan yan uwan li'abai sai su zo su yi cunkuso su zo su gamu da yan uwa shakikai a lissafa da su kamar ne yanzu a ce nan shakikan guda hudu ne nan li'abai guda hudu uku ne to sai a zo a yi cunkuso sai a gamu su zama bakwai tun da ai shi kaka da kwai inda ake mukasama a yi mun can baya ko da kwai inda ake kaza kenan kaga in suka yi yawa in mukasama ne za a yi za su rage bi raban kaka kenan sai su zo su taya ɗan uwansu shaƙiƙai don su rage gadon kaka amma dai ba ba su zai a lissafi sai a lissafa da su in shaƙiƙan su hudu ne ga al'abai uku sai su zo sai a lissafa kaka su ce a lissafa ai mu ma uban mu daya sai a lissafa duka a hudu wajen bakwai su ko su hudu ne shi ne ce ma kuma fa- inda aka tare daga yana fa iza ishtama al ihwa lil abi idan aka gamu ga yan uwa lil abi wal ummi yan uwa waɗanda ake ciki daya wal ihwa lil abi kuma da yan uwa wanda ake uba daya fa innal ihwa lil abi wal ummi to su yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya uba daya yu'aduna jaddadi ihwatihim li abihim sai su zo su wa kaka lissafi da yan uwansu na ubansu su suno ne na su hudu sai su ce ku wannan ukun ku zo mu ga mai lissafi a hana shi yawan yawan gado shine yu'aduna na mun gane to fayamna'unahu bihim kasaratil miras bi adadihim fayamna'unahu sai su hana shi wane kaka bihim dalilin zawa yan uwan li'ab kasaratil miras yawan dukiya ta gado bi adadihim saboda adadin nasu ya karu mun gane kenan sun cunkusu sun ƙara nungun don su rage wa kaka gado sai aka ce
ولا يعادونه wala yu'adunahu ba za su wa kakan ba lissafi bi ihwati lil ummi da ƴan uwansu na wajen uwa in nan kote hallo da fai ɗan uwa li ummi su wannan bisa zo su ma su a ƙara aikin so inda su kenan da wani za a ƙara adadin da ƴan uwa na wajen na wajen da abi amma dai na wajen uwa ba za su shiga ba shine ne ce wala yu'adunahu ba za su wa kakan ba lissafi bi ihwalil ummi ga ƴan uwansu wanda suke uwa ɗaya lim yasa su ƴan uwa wanda suke uwa ɗaya ba za su shiga ba sai ga ma لأنه لو لو لم يكن مع جدي gairuhum لم يكن معه شيئا abin da yasa yace ƴan uwa ƴan uba ƴan wanda ake uwa ɗaya ba za su ayi lissafi da su ba sai yace dan da ya kasance babu tare da kaka sai ƴan uwa na wajen uwa da kaka ne ya tura su ba za su gane ba tun da gane na wajen uba ne shi ne ce li'annahu dan laulau ya kun ma a jadi ya kasance tare da kaka babu gairuhum waɗansu sai su wannan li'ummai lam ya rasu ma a hushe'an ba za su gadon koi ba su li'ammai dan wannan anan ba za su su yi cunkuso ba su yi lisa'ayi lisa'ayi da su wa kanan malu kulluhu li jaddi in su kaɗai ne na ƴan uwa na uwa kenan zai kasance dukiyar duka ta wace ce ta kaka ce dan wannan nan su bisa su ba a yi lisa'ayi da su an gane gadon kaka haka gare saka iya gare ana gano mu je ishe ka
فما حصل للإخوة من بعد حصل الجد to yanzu ya koma kamar fita ne ke shiga ga magana ce ke sarkaya ta to yanzu ba cewa ai tun kuso na ai ai me yanzu ai, me- masala na farko me ce ma idan aka gamu da wa da ƴan uwa shakikai da ƴan uwa li'abai ko to sai ƴan uwa li'abai sai su zo su taya ƴan uwansu shakikai lissafi don su yawa su hana kaka yawan gado sai ce ma amma dai su ƴan uwa li'ammai ba za su zo ba a irin wannan kakin su taya ƴan uwansu shakikai lissafi me yasa saboda su ai da mu ko da babu ma ƴan uwa shakikan su wannan ba za su ci gado ba amma dai su shakikai inda babu su ai li'abai sun ci gada mun gane to yace to yanzu sun zo su yi lissafi ko doki musulmi ya mutu ƴan uwan shi shakikai hudu li'am li'amai uku sun zo sun gaba sun zama nawa bakwai kenan sai ka zama bakwai sai rage rabanwa kaka to yanzu ga nan su amsu an ba su raba to ya zai fama hasala
فما حصل للإخوة من بعد حصل الجد fama hasala abin da ya s- aka samu lil ihwa na yan uwan nan min ba da hazzin jaddi bayan an huda raban kaka فإنه يكون للإخوة من الأب والأم to wannan sai kasance na yan uwa ne na uwa ɗaya uba ka- ɗaya kadai duna دون الإخوة الأب ba tare da yan uban ba an ba su komi kenan su sun zo su yi ture an ragewa amma dai ba ba su ba da wannan ibn Mas'ud ibn Abbas yake cewa zaidi na ka samu wannan ko ga ina kenan su sun zo himi ture ne suka yi ko aka rage rabon wancan amma dai ba a ba su ba mun gane masalai masa ya sunanta mas'ala al-mu'ada to sai ce ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء ba zai kasance ba tare da 'yan uwansu na uba ko kaɗan ba ba su kwamai
إلا أن يكون للإخوة kenan sun zo su yi me su sun zo su yi caccako su sun rage gadon kaka amma ne ba ba su komi ba mun gane na ya ne take wani wadda masu ala ya ne take kusan ya ne masu ala take da ya mutu duk ba magada sai yan uwan shi shakikai da yan uwan shi li'abai ko to da aka zo lissayi sai ya ce yan uwa li'abai suna iya zawa su ta yan uwansu su karu su karu adadi don su rage wa kaka gado amma dai suka aka ida rabon aka ba da far in akan su rage wa kakan gado in an zo su li'aban ba a ba su ba wasu komi mu'ada eh mun gane kamar nan yan uwa shakikai hudu ne da ya mutu shi musulmi gane ya mutu musulmi da ya mutu ba baba ba da ba da yan uwa suke gado sai aka sami yan uwa shakikai guda hudu da li'ummai guda da li'abai guda uku to an zo da sai su ai anan su shakikai li- sun turewa li'abai to sai dan su rike wa kaka gado sai su wanda shakikai su ce a'a ko su- wannan ku zo mu yi lisayi ai duk uban mu daya mu zama mu nawa mu bakwai kenan in mu kasama ce za a kenan sun rike rabon kaka sun rike wa kaka far in shi amma dai an zo mekawa sai a kimi sai a meka musu ba a meka musu sun suwa to mun gane to hece amma dai illa an ya kuna li ihwa lil abi wal ummi imra'atun wahida to nan kuma sai yace sai dai in ya kasance a nan kuma ita yan uwa inda ake uba daya uwa daya mace ce ita daya illa an yakuna ihwa lil abi wal ummi imra'atun wahida kenan nan da ya mutu ita yar uwa shaqiqiya mace ce ita daya ina abun gogiya illa karanta illa mi إلا إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة sai dai in ya kasance ga yan uwa waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya imra'atun wahida mace ce ɗaya to nan dibo nan shi musulun ya mutu musulun da ya mutu sai aka samu shakimat yan uwan shi shakikiya shakikiya ɗaya shi ne na illa an ya kuna lil'ihuwa lil'abiyar ummi imra'atun wahida can mun ga yadda za a yi ko to nan inda ba a yi irin wannan cinkoso in ba a yi caccagen nan sai ce eh in ya kasance 'yan uwan shakikai ai can da suka gama 'yan uban suka caccago su ai su diya ne to nan kuma mace ce ita ɗaya shi ne cewa illa an ya kunu lil'ihuwa lil'abiyar ummi imra'atun wahida sai in ya kasance ita wadda ake uwa ɗaya uba ɗaya mace ce ita ɗaya to in mace ce ita ɗaya ya za a yi فإن كانت امرأة واحدة idan ya kasance mace ce ita ɗaya فإنها تعاد الجدة bi ihwati hali abiya وأبيها ما كانوا ita ma sai ta yi tu'adu jadda sai ta yi lis- sai ta wa kaka lissafi da ƴan uwanta na ubanta ma kanu duk yadda suka kasance dokuna shaqiqa ita ɗaya ko to sai muka samu li'abbai guda uku to nan ma sai li'abban nan sai su zo su wawa shakikiya sai su taya ta lissafi sai dai a nan in shakikiya ɗaya ce suna samu a can ne inda aka yi abu samu kenan nan da ya ce ma illa an ya kuna sai in ya kasance ga 'yan uwan uwa ɗaya uba ɗaya imra'atun wahida mace ce ɗaya fa in kanat imra'atun wahida idan ta kasance mace ce ɗaya fa inna hatu adu jadda to sai ta wa kaka lissafi bi ihwati hali abiha da 'yan uwanta waɗanda suke uba ɗaya ma kanu adiyan da suka kasance kenan yanzu a yi lissafi da su ko can da aka yi lissafi da su da aka samu an ba su to an yi lissafi da su na in an samu ya zai je ka in an samu ما حصل لهم ولها من شيء fa ma hasala lahum abinda aka samu nasu walaha da nata ita macen mai shay'in na wani abu كان لها دونهم sai kasance wannan duka nata ne dunahum ba da su ba ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها wa faridataha فريضتها النصف من رأس المال yawa to zai kasance duka nata ne amma dai in ya kasance tsakankanin shi da tsakankanin ta cika rabanta yankakke rabi tunda yar uwa ita in ta kasance ita ɗaya rabin dukiya gare ta kenan in ya kasance rabin dukiya ne duka nata ne amma dai aka yi kalki ya huce rabin dukiya to ita ya ta ɗauki rabin dukiya sauran sai ta ba wa'annan sai su yi li zakar misal hajji usaini shi ne ce fa in kana fi ma yuhazu laha idan ya kasance cikin abin da za a bada wali ihiwati ha kuma abin da za a ba ɗan uwanta li abiha na ubanta fadalun da kun sura an nisfin ra'asul mal kullihi daga rabin dukiya ta kan uwar dukan dukiya a raba gida biyu abinda suka samu bai ci an hudu na kaka ya rabi to ita sai ta ɗauki rabi in ta ɗauki rabi tsoron nawaye ba huwa li ihiwati hali abiha to tsoron sai kasance na yan uwanta ne waɗanda suke uba ɗaya ya za su raba li zakari misal hanzil unsayayi sai su raba namiji biyu mace ɗaya fa in lam yafdulu shay'an idan wani abu bai yi saura ba fala shay'a lahum to yan uwan nan ma ba su da komi to ana mas'alar mu'ada abu ne muka hudu matsalar adam abu ya makano biyu ne ko na harko jika mutu da eh eh musulun ya mutu ala eh ya bar yan uwa shakikai kuma ya bar yan uwa li'abbai kenan ya bar waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kuma ya bar waɗanda suke uba ɗaya to ya zai kuma ga kaka sai 'yan uwa li'abai su zo su taya 'yan uwa shaƙiƙai lissafi su musu cin soko yawa abinda suka samu kuma sai shaƙiƙan su raba kayan su busu ba li'abai komi amma dai sun zo su yi mi sun caccaga sun hau katanga sun rage wa kaka kuma da suka zo a ba su ba to na biyu a kai kawo ɗinau ne yawa zaka na biya ne na biyu ana aka ce sai dai sai dai shakikai ai can da faɗi wannan shakikai diyawa ne ko shakikan diyawa li'aban diyawa to kuma wannan zai sauya sai dai in shakikiya ce ɗaya to in shakikiya ce ɗaya zai da li'aban ya zai sai li'aban sai so su taya shakikiyai lissafi abinda aka in an hudda kaka abinda aka ba su rabansu da ita da sauran 'yan uwanta sai a diba kan dukiye ita dai rabanta mine ne rabi ne in ya yi saura a ba su in bai saura ba eh kamar example in c miliyon ne da c miliyon ne da aka ji aka yi wani kalkil sai aka ba kaka wani 1 miliyon 6 mil kenan kaga dole saura 4 miliyon 6 kenan 4 miliyon 6 mil a ko kudi c miliyon ne rabi a 3 miliyon turuwa miliyon ko kenan ita wannan shakikiya sai ta ɗauki turuwa miliyon ‘yan sankisan kenan wannan sai a ba su raba matsala ya sunanta mu'ada kenan mun ga akadariya mun ga to sabon darasi sabon karatu babu na takwas ya ce babun mi babun mirasil jadda to yanzu nan zai ma gadan kaka kaka mace tana da tana gado ko bata gado shine zai ma babi kaka nawa gare ka kaka bi ko kaka mamman babanka da mamman mammakka mamman mammakka da mamman babanka suna gadon ka a yaushe ne za su yi gadon ka shine zai ma wani dasar yaushe ne kakakka ba innai innakka shine zai ma dasar yin duka wacce za ta ce wanda da muka yi aika kane ne muka yi namiji na wajen uba yanzu kuma zai ma kaka kaka mace kaka mace wadda ta ahi mammakka da kuma wadda ta ahi babanka yaushe za su gadanka duka biyu ne eh yanzu da zai ma wannan na jadda a'a can wanda mun kare ai ya ce ma jaddu abul abbi ya ga ma a'a ya ga ma kai abul abbi kuka bai don baya ma ya ga ma ai abul abbi ai nan ma ce ma tarjuma baba ne ce ma kaka ai adresi zamu ga da wace kaka yake yanzu ya ce ma zamu darasi akan wa yaushe ne kaka kaka nawa gare ka da tau kaka kan babai uwai mamma da uwai baba kuma hallo da kai ai kaka uwar kaka ita ma kaka ce ana zama gani uwar kaka ita ma kaka ce uwar kaka ka miƙe gace ita ma kaka ce yo eh ana samu wannan in aka haka ana iya samu a samu uwar kaka ka ba kaka eh ta ta ne ba irin wannan to amma dai kai kama bayanin imam na malik sai kama asa da suka zo na sahabbai hadisai ko asa da suka zo ta kwana a ƙarshe sai warware ma mas'alar kakai kenan dai a wannan baban duka zan mu dozan can kaka mace ta wajen uwa da ta wajen uba sai yace
قال حدثني يحيى عن مالك yace ya hayyan laisi ya bani labarin hadisi an maliki daga imamun maliki dan anis rahmatullahi alaihi
عن ابن شهاب عن daga عثمان- imamu zuhuri muhammadu bin muslim
عن عثمان بن اسحاق daga usman dan ishaq bin harshata نعم. عن نعم.
قبيسة بن السعيد daga kabisa dan zu'aib أنه قال kabisa dan zu'aib yace nan kabisa bin zu'aib shi wannan kabisa an aje shi amul fatahi yaushe ne aka yi fatahi shekara ta takwas shi kabisa kina an aje shi shekara ta takwas amul fatahi aka aje kabisa baban nashi shine ake ce mai zu- zu'aibul halali shi zu'aibun wannan shine wakilin mai tattara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadaya din za a je yi haji ko umara ko annabi zai aika hadaya kamar shine jagoran hadaya ta da musulmi da na annabi shi baban nashi kenan me nake so gani nan kabisa shi aka yi shi shekara ta takwas da hijira to kabisa annahu qala kabisa yace yace mi shekara جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها kabisa ya ce ja'atul jaddatu wata kaka ta zo ila abubakar siddiq zuwa khalifa abubakar siddiq tas'aluhu mirasaha tana tambayai abubakar ya gado na kenan ta ga wanda ya mutu mamacin ba ba ba ba sai ita ta cancanta da wannan ta zo ta ce abubakar ya gadanta to mu kuma isnadi kabisa ya iya ba da wannan labarin isnadul hadisi mata wuli da kabisa awon fata fi ai sana sanar saniya hijiri samina milar hijiri shekara takwas da hijiri kuma yace kabisa yace ja'at jadda kabisa yace cewa ja'at- ja'at jadda ila abubakar shi ku abubakar ai bayan mata tuwa fi abubakar sha biyu kenan lokacin da abubakar ya mutu kabisa yana da shekara nawa hudu dan shekara hudu ya ita na wannan eh to da wannan aka ce fa inna kabisa lam yasma min abi bakar kenan tunda ai yana da shekara hudu amma dai labarin sai yake ne sai dai shi kabisa bai shiyo shi ba da kamar yana babba ne dai an gaya ne a ce an yi aksari tunda kana dan shekara hudu ai ba ka kiyaye ba an zo an tambayi wani haka ba da labari kenan da wannan hadisin za ga in an ce man qatila da isnad saboda kabisa ne lam yadruka da bai lam yasma yana rayi amma dai yana yaro bai ya iya ka kiyaye labarin ba har ya bada amma dai yawa kenan ya ji gurin kakai shi ko irin wani labarin kakai ne da wanda za ga hadisin an zo wannan ya ce wanda afahu albani ko wanda afahu kaza dalilin wannan kabisa ne amma dai aka ce kissai sahihi kissa ce me je ja'atwa جاءت إن جاءت الجدة إلى أبي بكر maka ce wata kaka ta zo gurin wa me ya kawo ta tana tambayar shi, abubakar ina gadanta to sai ce mata قال لها أبو بكر sai abubakar siddiq ya ce mata ما لك في كتاب الله شيء ba ki da komi a cikin littafin Allah Allah da ya raba gado bai ce ke ba kenan ni ban ga komi ba a cikin littafin Allah naki sai kuma وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا kuma a cikin sunna annabi ma ban shi ba annabi ya ce ga rabanki فارجعي حتى أسأل الناس ko ma hadda in tambaye mutane nan da ya ci ta asali nasu hadda in tambaye mutane har in tambaye su sahabbai kaga tawadu na abubakar siddiq ya ce a alkur'ani dai nasi kowa sani bai zancen ki ba ke kaka a sunna kuma ni ban ki ba amma dai bai ce mata ba kwata-kwata baki da gado sai bai ce mata me فسأل الناس farji'i koma hatta as'alin nasa haddin in tambayewa mutane annasa huna sahabbai to mi zai gane ana tawadu'un sahabbai kaga ai shi bai sani ba sai ce mata zai tambayi sauran sahabbai kuma zai gaya daga nan ba abun mamaki ne ba abu a sunna a ce abubakar bai san shi ba za a yi abu tun da ai annabin yawo yake ko ina yau yana tare da wani yana tare da wani kuma duk ana rubuta hadisin shi da sunnar shi ai kila wata ran za a yi wani abin abubakar bai gurin ko ba lokaci ne ba can da aka ci gaba da komi a aji an ɗauka an yi bidiyo ba wannan ne ba kenan kaga ba abun mamaki ne ba yanzu kaga sahabi ya ce bai san wani abu ba kaga abubakar ya ce bai sani ba shi bai san annabi ba ya ba kaka wani abu ya ce sai ya tambayi sahabbai shi ku ai duk inda kaga a hadisi sai ga duk in aka ce annabi an cewa abubakar da umar kenan zai da mamaki ai a ce abubakar ya ce bai san wani abu ba wanda annabi ya bari amma dai dole ai wata ran zai gusa a hudu abu don wanda ya ce ni ban sani ba a sunna kina da amma dai hatta as'adun nasa har sai na tambayewa mutane muka ce sahabai ko to yayi فسأل الناس rikatilla sai abubakar ya tambaye mutane sahabbai فقال المغيرة بن شعبة sai mugira dan shu'uba cikin sahabban manzon Allah sai ya cewa abubakar حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السد- أعطاها السدس na halarci zamanin annabi ina nan annabi ya taba ba wata kaka sudisi ya cikin shidda ke mugira kami eh ya kamsa ya ce sai na tambayi mutane ko dan ya samu hujja da a nan sai mugira bin shuba ya ce eh na halarci da hadartar rasul ina nan gurin annabi annabi wata kaka ya ba ta gadon ta sudisi da cikin shidda abubakar ya ce mai فقال أبو بكر sai abubakar ya ce wa mugira المعهد غيره da kwai wani bayan kai don ya tabbata don zai shi ta nutsu sai cewa mugira hal ma aka gairuka da kwai wani bayan kai lokacin da aka yi wannan mugira ya ce ne فقال محمد بن سل- سلمة bin masallamata مسلمة الأنصاري sai muhammadu bin masallamata al'ansari sai ya tashi a gurin فقال مثل ما قال sai shi ma muhammadu bin masallamata al'ansari sai ya faɗi kwatamcin abin da mugira ya faɗi ya ce eh haka ne zamanin manzan allah kaka ta zo annabi ya ba ta sudisi kenan kaka abubakar ya sami ya samu hujja kenan kaka inda ba ɗa ba ba uwa ba ba ba kenan kaka gada ta me ɗaya cikin shida amma dai a gaba zai zana mu a ina ne ba kawai ba kaka ta zuwa ba ɗaya cikin shida a gaba ne zai zana mu sai ba wane ba wane ba wance ba wance mun san dai yanzu mun rike kaka ana ba ta ɗaya shida kamar yadda mugira dawa muhammadu bin masalama suka hudu ko to da suka ga wannan ya abubakar yayi
فأنفذه لها أبو بكر الصديق sai abubakar ya zartar da wannan kenan shi ma sai ba wannan kakar su da su amma dai wannan kakar da ta zo kaka ce ta wajen uwa kaka ce ta zo wajen uwa ita ce ta zo abubakar sai abubakar ya ba ta bi su da su ba ya tambaya to he ta wajen uba ita ma ita ji je ka ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب sai ita ma kakar waccan guda sai ta zo gurin umar dan haddab da ta tas'aluhu mirasa ita ba tana cewa a ba ta gadanta tunda an ba eh to فقال لها ما لك في كتاب الله شيء sai umar ya ce mata baki da komi a cikin littafin Allah وما كان القضاء الذي أولي به إلا لغير wannan hukuncin ma da aka yi ai hukunci ne wanda aka wa wani yanki baki ba
وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ni ko ba zan ƙara ba a cikin rabon ku sudusi ne ba zan ƙara komai ba ولكنه ذلك الصدق amma dai shi wanda ake ba kaka dai ki sani sudusi ne kuma waccan ta zo an bata فإن اجتمعتما amma dai inda kuka zo ku bi ma بينكما to zai kasance wannan sudusin da ku bi ne وأيتكما خلت به kuma kowace ta kadaita da shi fa huwa laha ita za'aba kenan ta bin kaga anan bai ba ta ko to a gaba zai ma bayani je ka حدثني عن مالك kamar nan yana kama umar malik yana kama asar ne tukwana a gaba ya hudowa masala yanzu mu rike asar in daga ba sai hudowa masala sai ka حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ya yalle sai yace ya bani hadisi an malikin daga imam malik rahmatullahi alaihi daga yahya dan sa'id al-ansari عن القاسم بن محمد daga kasim dan muhammadu أنه قال kasim dan muhammadu ya ce kasim bin muhammadu wane ne manuwa kasim bin muhammad ahadun min alfukaha'u saba'a kenan kasim dan muhammadu ya ɗaya daga cikin fukaha'ul madina guda baka ko kasim bin muhammad ai muhammad shi ne kasim bin muhammad bin man ɗan abubakar sidikin shi muhammad ne kasim bin kuma ɗaya daga cikin fukawa saba'a ne shi kuma wannan yawwa shi wannan muhammad shi ne umuhu asma'u bintu umais ko wanda aka aihe shi yoshe lokacin da za a ji hajjati ko wa fiha waladat asma'u bintu umais bi muhammadin wa fi riwayatin bi shajara ko shi wannan aihe shi zamanin zuwa hajjati wada kenan dai kasim dan muhammad kuma ɗaya daga cikin fuka usaba ne yace me yace kasim bin muhammad الجدتان إلى أبي بكر الصديق kaka biyu sun zo gurin abubakar siddiq فأراد أن يجعل السوس التي من قبل الأم min kibal um من قبل to da kaka biyu suka zo gurin abubakar siddiq suna tambaya gadon su sun ga ba wanda zai tura su gado fa arada an yaji al sudus lillati min qibal al ummi sai abubakar ya so siddiq ya so ya bada ɗaya cikin shidda na sudusin nan ga kaka ta wajen uwa kenan shi abubakar sai so ya ba kaka ta wajen uwa kamar nan sama da muka ce ai an ba kaka ta wajen uwa ko to sai abubakar so ya ba ta wajen uwa to ya aka yi فقال له رجل من الأنصار daga cikin sahabai wanda suke gurin da kai wani sahabi mutumin madina sai ya ce wa abubakar
أما إن إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يملك a'a khalifa yanzu ka bar wadda da dai ita ce a raye da dai shi ne a raye ita ta mutu si zai ci gadanta mun gane faji ala abubakar sudusu bai da kuma sai abubakar ya ba su sudusun su raba amma innaka yanzu kai khalifa ta turuku ka bar allati wadda lauma ta da ta mutu wa huwa hayyun shi kuma yana raye kana iyaha ya rusu shine magajinta kuma a hana ta eh muje kakano ne suka zo kaka biyu ne suka zo ko gurin da kaka wata wajen uwa da kaka ta wajen suka zo gurin abubakar sai abubakar sai bawa sai ba ta wajen uwa da farko bai ba ba ta wajen uba sai shi sahabin sai cewa abubakar siddiq ya zakka ba ya zakka hana wadda da a kaddara ita ta mutu shi wannan mamacin shi zai gadanta da a kaddara kuma ita wadda aka ba ita ce ta mutu wannan ya gadanta dai eh kenan sai sahabi nuna ai wannan tahi kusa da abata kenan sai ababakar da aka gaya mai wannan sai ba su su da su yace su raba su biyu tun da mu gane nan shi gadon kakannin nan duk ishtihadi ne na sahabbai da zai gane ai shi abubakar nan ya so ya ba wa ta wajen uwa sulusun sai shi wani sahabi ya ce a'a in ka ba ta wajen uwa ai ka bar wadda da a ce ita ce ta mutu ai shi wannan mamacin shi zai gadanta ita kuma wannan ta wajen uwar da aka ba da a ce ita ce ta mutu shi mamacin bai mutu ba ta gada shi ba kenan me yake ne shi nan wannan sabi da magana kenan gwan- kamar wannan wadda ba a ba ba tahi tahi kusanci to dalilin wannan kenan sai abubakar sai ce sudu sun su raba su biyu da ita kakar ta wajen uwa da wajen uba kenan sai daga nan zai gane kenan su gadon kakanni na wajen uwa da na wajen uba kenan sudu su ne in sun gamu su biyu su raba in kuma ɗaya ta- wadda kuma ɗaya babu ɗaya ɗaya ta rike duka amma dai bayanin duka malik zai ma a gaba sai ya ce حدثني عن مالك ya bani hadisi daga imam malik rahmatullahi alaihi عن عبد ربه daga abdurrabihi dan sa'id wannan dan uwa ne ga yahya bin sa'id al-ansari أن sai ce أن أبا بكر بن عبد الرحمن yace ababakar dan abdurrahman bin haris dan hisham ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a kana ya kasance إلا للجدتين baya ba da ga- rababban gado sai dai ga kakanni guda biyu ai su kakanni ya gare su kakanni ya gare su ai da kwai uwa uwa ita ce kaka ko to uwar uwar uwa ita ma kaka ce kenan shine ba sa ba da gado su sai dai da kakanni guda biyu kenan shi wannan ɗaya daga cikin fuka sawa kenan kakar ta ta hor- ta ta kusa to bacci yanzu nan malik ya kama asar duka asar nawa ya kama uku na farko ya bayani a kadi wata mata ta zo waje abubakar siddiq tana tambaye wata kaka ta zo gurin abubakar siddiq tana tambaye me gadanta sai abubakar ya ce mata me ta koma a da rubuta mata bakki da rubu a cikin littafin Allah kuma a cikin sunna ma ban san ba kina da amma dai ki dakata in tambayi in tambayi sahabbai da ya tambayi sahabbai da wadawa suka ce sai mu gira da da mas da maslama ya suka ce eh zamanin manzon Allah kaka ta zo annabi ya bata daya cikin shidda kenan sai abubakar sai ba da ita ma daya cikin shidda sai kuma gudan ma ta zo gurin umar ta wajen baban sai a sai umar ya ce ai ba a kara su da ne ake bada in kuma daya ta zo ita aka ba to asar na biyu ha na biyu ɗaya daga cikin fuka usama shi ma kasir ɗan muhammad ya ce ko ya ce kakannu guda biyu sun zo gurin abubakar shi wannan alkasim shi kare na abubakar siddiq shi yana ci ai alkasim ɗan muhammadu muhammadu ɗan abubakar siddiq kenan alkasim shi kare na abubakar siddiq shi ne ce kakannu guda biyu sun zo gurin abubakar sai ya so ya ba wadda take kotan uwa sudusi sai wani namiji daga cikin ansar ce mai a'a ya zaka bar wadda da ita ce ta mutu shi zai gadan da da ya ji wannan magana abubakar duka sai ba su sudusi ya tafi mi sai raba sai asar na uku ya ce abdurrab bin sa'id dan uwa yahya bin sa'id al-ansari yace anna ababakar bin abdurrahman bin haris bin sham ɗaya daga cikin fuqaha usaba ya kasance baya ba da raban gado yankake sai dai da kakannu guda biyu to bai ci wannan asar guda uku da ya kama kenan kalkashin shi kuma maliki zai huduwa mas'ala kenan nan ya kama reference ne shi imam maliki to kuma yanzu zai huduwa mas'ala ga kaka yaushe zai yi gadan inda ba ta yi gadan ba kenan yanzu wannan maliki zai ma wannan kenan sai mu tashi daga nan tun da lokaci aiko kenan zai yanzu nan zai ma da su yaushe ne kakan zata yi gada waye zai kore ta waye in tana biya kore ta ba in suka ga musu biya zai in da koi kakan kaka da kaka ya zai kenan duka yanzu maliki zai wa bayani ai ana iya gamuwa wajen uwai ga kaka wajen baba kuma ga uwar kaka to wa za ba ko musu gamuwa ne wani a rayu ana gamuwa mutanen mu da ana samun uwar kaka ku gane ana samun uwar kaka kama ce ga kakakka kuma ga uwar kakakka ko kuma kakakka ta mutu amma da uwar kakakka da rai ana samu ana samu kakakka ta mutu ana iya samu yanzu a ce to kotan uwarka da aka zo kotan uwarka ga kakakka ta wajen uwa to kuma da aka zo kotan babanka kakak taka ta mutu amma dai ga uwarta to a su duka sunansu ne to sai game a zai a sai satin gaba duka aika ka ne satin gaba za gaba za ba kenan yanzu dai a satin gaba malik zai hudo masu alai bai ci ya kama asar asar sai hudo masu alai in sun gamu ga wanda za ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka Allahumma la ilaha illa anta